alhamdulillah sai mu duba aksarin ko bismillah rahman rahim ya tashi akan fasirin ne ko jarihu aksan jasadihi fasirin wannan fasali ne a cikin bayanin miki a jiki da hukuce hukuncen miki a jiki dangane da alwala ko wanka to jarihu aksan jasadihi wanda mafi yawan jikinsa ya zamo akwai miki au au ne nan wannan nusafi ya sa wa wa ba wa ba ne au a ra'in ruhi ko koma mafi yawan jikin lafiyayye ne amma kuma mafi yawan gaɓoɓin alwalarsa da miki a jiki yanzu sani don a jiki an ce kafa biyu zuwa idan sau duk da miki hannaye biyu ma zuwa nufaki gwiwa hannu duk da miki kaga gaɓoɓi hudu daga cikin gaɓoɓin alwala guda biyar wato ko shida wanda wajibi ne a taɓa su alwala suna da miki amma kuma dangane da jiki gaba ɗaya ai wa'annan kaɗan ne amma dai dangane da alwala su ne mafi yawa mafiya yawa ne dangane da alwala sai a ce mafi yawan gaɓoɓin alwalarsa suna da miki to irin wannan wanda yake a wannan hali wanda ya zama mafi yawan jikinsa da miki da ya zama wanka ya kama shi ko kuma mafi yawan gaɓoɓin alwalarsa da miki amma ga alwala ta kama shi to ya za a abin da yake wajibi a kansa abin da yake farillarsa shine ya kyale wankan ko ya kyale alwalar ya ke mama
wala jizi gasul sahihi
ya ce zai wanke lafiyayye la yuzuru gaslu sahi ya ce zai wanke lafiyayye wal mafi ya shafa bisa wanda yake da mikin ba zai wadatar da shi ba wanda yake hannayen nasu guda biyu duk da miki ba za ta yi wanke ba kafafunsa guda biyu duk da miki ba za ta yi wanke ba amma fuskarsa lafiyayya ce to ba a ce in ya zo alwala ya wanke fuskar in ya so in zai yi ya shafa bisa hannayen da kafafun ya shafa ba a'a ya kyale wannan wanke wadda shafar ya taimama kawai ya taimama kawai gaba ɗaya shi kenan
bihilafil jurhil yasiri sabanin mikin da yake kaɗan ne ƙarami ne kamar hannu ɗaya ne kawai yake da miki fuskarsa lafiya kansa lafiya ɗaya hannun lafiya ƙafafunsa guda biyu duk lafiyayyu ba wani miki to a wannan halin ba a cewa ya bar alwala ya taimama abinda zai a irin wannan halin shi zai shafa sai alwala ya wanke duk gabar da take lafiyayya gabar da take ko da miki to ya iya shafa sai ya shafa akan maganin da aka rufe mitin da shi shine jabira wanda aka jam'anta shi da jaba'iri idan da ya zamo shafa akan jabirar ba zai cutar da shi ba ko kuma idan shafa akan maganin ba zai yiwu ba sai dai a shafa akan yankin da aka ɗaure shine isaba isaba kamar bandeji yankin da ake daure magani akan ciwo wanda ake jar'insa da asa'ibi asa'ibi to ya iya shafa akan yankin nan ko bandejin almurdarru ilaihima wanda ya zamo ya kama shi lalle sai dai ya shafa a kansu yana damar fa ya shafa a kansu ko da a ce sanda ya sa maganin nan bai da alwala yana cikin halin kari ko sanda ya ɗaure maganin yana halin kari to duk da haka yana da damar ya shafa a kansu shi yasa shafa bisa jabira ko shafa bisa isaba ba kamar shafa bisa huffi ba ne shi huffi ana shafa a kansa ne in an sa shi ana da alwala amma yanzu mun an sa shi ba alwala to ba a shafa a kansa amma ita jabira ko isaba ana shafa a kanta ko da sanda aka sa ta ba a da alwala shine wa in shaddahu ma muhdisa ko da ya daura su alhali sanda ya daura sun yana cikin kare
aw tajawazatil kai ko da jabirar ko isabar ta ƙetare iyaka gurin miki galibi wajen sa magani ba wai ana takaitawa kan iyaka ciwon ba dole akan haɗa da ɗan gefensa hakanan wajen ɗaura yanki ko bandeji akan ciwo akan miki ba wai ana tsayawa iyaka ciwon ba wani lokacin ma sai an kewaye bandejin an ɗaure gaba ɗaya kewayen wajen da ciwon yake to dai duk da haka ana iya shafa akan jabirar ko isara
inna za'ahu malit tadawi idan ya cire jabira ko isaba don magani kamar ya zama za a sake sa wani maganin za a wanke mikin a sake sa wani maganin ko kuma aka cire isaba za a wanke mikin a sake sa magani a sake ɗaurewa badar ila masihima to sai ya zama sanda ya cire su ɗin yana da alwala mutum ne wanda ya yi alwala ya zama a wata gaba tasa akwai jabira ko isaba shi yasa da ya yi alwalan nan shafa ya yi kan jabira ko isaba to kuma yana da wannan alwala ba ta warware ba sai ya bukatu zuwa ya kwance ko ya cire jabiran nan don sake sa magani to yanzu idan ya mayar da jabira ko ya mayar da isabar abinda ake bukata gare shi don ya samu damar yin kowane abu da ake bukata alwala da alwala nan tasa shi ne ya gaggauta shafar jabira ko isaba ba da shaddihima bayan ya mayar ya ɗaura su
wani gina'ihi idan ya zama ko abin da yasa ya cire jabira ko ya cire isabar saboda a yanzu wajen ya warke baya bukatar sai an sa jabirar ko an sa isabar shine wani gina idan ya zama ya cire ko dan ya wadatu daga sa su da salama ihima mauri ahuma sai ya wanke gurin nasu sai kuma ya gaggawa ya wanke wajen nasu don yi gaggawa ya wanke wajen nasu shikenan wannan alwala tasa tana nan ba ta ɓaci ba ya iya kome da ake bukatar alwala saboda shi
bai san adafin salati da a ce mutum zai shafa akan jabira ko isaba ya fara sallah to yana cikin sallah sai jabiran nan da ya shafa a kanta ko isaban nan da ya shafa a kanta ta faɗi kada'a sai zai da sallar ya yanke sallar wa fa'ala ma lazimahu ya aikata abin da ya zama wajibi a kansa shine idan ya zamo dai yana bukatar ya mayar ya daura to yana mayarwa yana daurawa ya shafa a kansa in kuma ya zama ma da- da jarira ta waɗe ko isaba ta waɗe da ya duba sai ya ga ai ma baya bukatar ya sake mai da ita to a wannan halin sai ya wanke wajen sai ya wanke wajen shine wa fa'ala ma lazimahu ya aikata abin da ya lazimce masa ko dai shafa akan jabira ko isabar in ya mayar ya daura ko kuma wanke wajen wabtada ya Wabtada'a.
fari sabuwar sallah wancan sallar da ya fara yi ko raka'a uku ya a cikin raka'a hudu to duk ta zube dole ne ya sake fara sabuwar sallah
wa fi hukumil jabirati isabatu tisadi a takaddar da aka sa a kan sabin jiri an abin da ake kira sabin jiri a to aka ɗaura yanki a kan wajen to ita wannan yankin da aka ɗaura tafiyarsu ɗaya da jabira maganin da aka sa a kan ne yake ma'ana shi ma a iya shafa a kai
da khafu infijara da ake jin tsoron fashewarsa in aka ce za a wanke ko za a kwance wannan a wanke wajen to shi kenan sai a bar wanke a kwancewar a wanke in ya so a yi shafa a kai
wajen tsasussuri ko kuma takardar da ake sawa a kayakai nan inda mut- yake motsa a jikin mutum in yana magana yana buɗe bakinsa akan da can akan yi maganin ciwon haƙori yadda ake maganin akwai maganin da ake liƙawa a nan ko a nan haka to a to irin wannan in ya zama ana jin tsoron in aka cire za aka wanke ciwon haƙorin zai dawo sai a kyale a yi shafa a kai
wacce wata zufri ko kuma rufe farce da can idan kamar mutum ya rauni a farce sai farcen ya zare to akwai wani hanya da ake bi a mayar sai a mayar da farcen sai a sa tantani a ɗaure wajen a ɗaure farcen shikenan ana nan ana nan sai farcen ya koma inda yake in ya so kuma tantanin nan sai a kankare to irin wannan shi ma tantanin ko abin da aka sa aka rufe farcen nan da da ya zaro daga inda yake a iya shafa a kansa a wajen alwala ko wanka
wadda wa'un ko duk wani magani da aka sa auki shawata ko murfin da aka ɗaura maganin ko murfin da aka sa a kan idanu a to inda zai yi a yi shafa a kai sai a yi shafa amma in ya zama za a cuto idan aka taɓa ma to sai a kyale
wa ma ta'azzara mulaqatuhu bi ghasalin shi ne ya ce duk abin da taɓa shi ta fuskar wankewa au masin ko ta fuskar shata aw tayammum ko taimama ya zamo ya wuyata ta kada farduhu to farnin yancinsa abin da yake farilla a wajen ya sarai na'am da a ce ya yi miki a hannu mikin da yake ba zai bashi ya taɓa hannun ko da ba da shi a hannunsa ba ma'ana kamar ya taimama in ya so a wajen taimama ya shafa hannun wanda wannan shafa da za a yi taimama ai ba da shi a hannu ba za ta yi ya taɓa ruwa ya shafi wajen ba ba za ta yi ya wanke wajen ba to shi kenan sai a ce wanke hannun ya saraya sai ya alwalarsa ya kyale hannun duk abin da yake hafi karfin dan adam Allah ya dauke masa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala alaykum bid-din min haraj to alhamdulillah sai a kwana na to alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين eh mai tambaya ke ce Allah ya kara ma lallashi mutum ya mutu ya bar uwa da ƴan uwa shaƙiƙiya da ƴan uwa li'abbai maza uku mata shida to eh anan kowanne za a ce zai gado uwa za ta yi gado abinda za ta gada su da su yar uwa ta kikiya za ta gaji da su da ita ɗaya ce ba wanda zai tsare ta ba ko wanda zai tsare ta daga cin wasu su kuma li'abbai za su yi gado mazansu da matansu da asirki shi yasa asalin za a raba dukiya shida a ba ita uwa ɗaya a ba shaƙiƙiya uku ragowar biyun kuma sai a ce a raba wa li'abbai li'abban guda nawa ne maza guda nawa ne mata maza uku mata shida shi yasa kan mazan shida kan matan na shida ya zama kansu sha biyu in an ba su biyu ya kare musu amma ya tawafiki da musu shi yasa sai a mai da su shida a shida sau shida talatin da shida in matsala ta kai talatin da shida ita uwa a ba ta shida sulusi ita shaƙiƙiya a ba ta sha takwas sulusi an zai bai ishirin da hudu kenan saura nawa saura sha biyu sha biyun nan duk ɗan uwa da abi namiji yana da biyu a yan uwa da abiya mace kuma tana da ɗaya da hanya zama kenan araba musu wannan su nasu shida wannan ma nasu shida ko in biyu sau uku da ɗaya ɗaya sau shida sau sha biyu aka maka Allah na amma an takaita aka na farkon shida mm, biyan da irage mm.
sai aka haɗa aka ware yadda za a ba matan aka ya yi daidai amma abin da yasa su malaman gado suka fi son abu doguwar hanya saboda wato a yi tabbatar da cewa an yi rabon daidai yawwa saboda in ka faɗa abin gaba ɗaya ga wanda ya san gado kace ga abin da aka ba ni abiya ga yanda yake zai ce ma eh an yi daidai ko zai ce ma ba a yi daidai ba na'am wanda wannan ga- gaggawar gano cewa an yi daidan ko ba a yi daidan ba sai an bi wannan doguwar hanya amma dai duk ɗaya ne yawa duk ɗaya ne ya hem
Allah ya sanya shi idan akwai lu'umiya a ita a, ai a, lu'umiya ma za ta yi gado zai zama me ke akwai a sannan za a fara ba ta sulusi ita ma shi yasa ya zamo a shida abinda zai rage ga sule a bai ɗaya ne ta a maimakon a ce biyu ya rage gare su ko tunda lu'umiya ma a nan ba wanda ya kore ta a koyaushe aka faɗi gado sai ka duba ka ga a cikin wanda aka faɗa akwai wanda aka kora ko ba ba ba da aka kora da zaɓen gado kowanne tare da ɗayan zarubiya za ta iya gado tare da shakiki ko shakikiya Eh, to alhamdulillah yake nan alhamdulillah to subhanallah a wala na karatun namu za a ƙara faɗaɗa shi to amma akwai abu ɗaya da dole a gabatar da shi kafin a faɗaɗa karatun shine akwai da yawa daga 'yan uwa da suka halarci wannan karatun amma su kansu akwai karatuttukan da suke gudanarwa amma ganin an fara gudanar da wannan sai sukan tsaye da nasu da suke gudanarwa su dinga halartar wannan wanda kuma ko kaɗan haka ba shi ne manufa ba su kansu aiki suke wa makaranta shi yasa wajibi ne su ci gaba da riƙe abin da yake hannunsu kar su ce a a kullum an sani masanar daga asabar har zuwa laraba kullum suna zama karatu daga bakwai da rabi zuwa takwas da rabi ko zuwa goma da rabi ma dan nan an fara wani karatu su ce ba za su jingine wannan karatun sa ringa zuwa wannan a'a in suka yi haka sun taɓa ita kanta wannan makaranta saboda abin da suke yi kamar nan ne ake yawa abin da dai suke kamar nan ne ake in kuma suka ce sun jingine shi ne kenan ai ba a yi an yi gaba an yi baya kenan shi yasa alhamdulahi a yau rayuwa yadda take ko baka zo wajen karatu ba wanda ya zo zai ɗauka za a iya mayar ma da shi inda za ka ji no shi yasa kenan ba lalle ai sai an zo ba a iya ci gaba da amfani da waɗannan hanyoyin ballantana wasu daman karatuttukan da ake ma ai daman tuni sun wuce nan ta ai ma kula da ne ke wuce wuce nan ba ko da ai wuce nan ma ba sai sun zo eh eh wannan ba alhamdulahi karatun da ake so za a ƙara kamar ranar lahadin allah da za a gabatar da usulun fiƙin wannan usulun fiƙin an tashi gabatarwa wata hanya za a bi shine za a ɗauko littafin da ake cewa shine farko aka yi usulun fiƙin shine wanne risalatu shafi yadda mai amriti yake cewa suwaye suka yi amriti a nan in dai an yi amridi a nan amma aka kasa kawo baitin da amridi ya faɗi wannan magana to an daina karatun usulun fiƙe in dai a nan ne ya shi su amridi ya faɗi wannan su a suka amridi na nazmul warakati in ba a kawo ba wannan to an daina an ba da jari an je kanti kuma ba a ga jari ba ba a gari ba kuma da Allah ne ya rage ba sai a kulle ba su a iska amri din na mun wala kafi alhamdulillah allazi kad bayyana ila rusulil alwara ha ala lisan shafi'i وبينا فهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس حتى صار كتبا سجار الهدم أو كبارا وهو حير كتبه السجار ما سمي بالورقات للإمام الهرمي نصيرة da take gaba ɗaya baiti ɗari biyu da kawai da hudu a ce an nemi wani a ciki an rasa ya za ta to za a sa ita risalatu shafi insha Allah ta'ala sai me yasa a fara tambayarwa ko ana samu a kasuwa sai me kuma sai wani littafin na usulun fiqh wanda shi daga bayan ya zo yana cikin wanda ya ce hata sara kutuban sigarar hajji auki bara wanda mai shi mai asalin yake masa kirari da cewa ya haɗa shi ne daga fiye da littattafai ɗari shi ne wanne kaukabu saɗi na jalaluddin suri wanda ya wake yan uljawa ne ko insha Allah ta'ala kamar ran lahadi sai a sa shi amma dai ga fatsarin da za a bi duk wanda yake suke rike da makarantu ka a gan su a wanda dai a sannan suke gabatar da karatuttuka to kafa a gan su a wajen karatun yawa ka a gan su a wajen karatun za a iya biyo wajen su malam Muhammad da adakawa su karɓa ko ma su ma kasu wajen to a kan fata ya salatu fati uku ko
kuma bayan wajifa zai shi ma in Allah da bayan ma yi za a duba ko bayan wazifa a fara in yaba kuma sai bayan ma isha gaba da
آمين آمين الحمد لله